أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهاده ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القلب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب العقاد الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode ma Allah da ya bamu dama da aran lokaci bisa dawowa wannan karatu da muke gabatarwa a duk ranar Juma'a na wannan littafi mai albarka wato littafin Ruhul Adadi kamar yadda a duk sa'an da muke zama karatun nan nake faɗa nake maimaitawa littafin ruhul adadi littafi ne da yake yake faɗakarwa da nasiha zuwa ga ‘yan uwa musulmai sau da yawa nakan yawan cewa ba ‘yan ɗarika kawai ba saboda littafi ne da ya kunshi ainihin gwalagwalan hikimomi da wa'azozi wanda dukkan musulmi zai iya amfana da abin da ke cikinsa ba sai yan lallai yan ɗariƙa kawai ba kuma har ila yau kuma zai daɗa nuna ma yan ɗariƙa hanyar bi don saduwa da Allah lami lafiya subhanahu wa ta'ala yan uwan ba su manta ba akalla yau mun kwashi wajen wata uku kenan wannan karatu bai yiwu ba ba kuma don wani dalili ba saboda kawai a tun da muka tafi hutun karatun sallah babba tun a watan sallah dai bamu gudanar a watan sallah dai gaba dai bamu gudanar da wannan karatu ko rana ɗaya ba sannan aka zo kuma aka yi sallah bayan sallah mubasharatan muka ci gaba da karatun goron sallah da kuma karatuka da muka gabatar na Ashura sai wannan yasa bamu samu mun dawo wannan karatu ba sai a wannan rana wanda akalla kamar yadda nake faɗa mun kwashi kaman wata uku wanda da a tsakanin wata uku nan bamu tsaya da karatun nan ba lalle kam da yanzu mun kai rabin littafin nan. To alhamdulillah insha Allah dai za mu je iya kokari kamar yadda kullum muke faɗa saboda zaman karatun da ya fi a ce ba a zauna an yi ba. A jerin karatun da muke yi wannan karatu ne na talatin da uku. Karatu ne. Wannan yare na tashi da Kara. Tashi wannan wannan yare na tashi. Jerin karatu ne na talatin da uku. Wanda kuma jerin karatu ne na talatin da uku a baitukan da za mu tashi kuma baiti na arba'in da shida ne za mu tashi inda shau da yake mana bayani akan wajibi ne ga ɗalibi a ɗaraikun sufaye ya zamanto mai lizimtar karatu mai lizimtar makaranta wajibi ne ɗalibi a makarantar sufaye ya lazamci zuwa makaranta kar ya zamanto yana zaune baya yin karatu saboda kamar yadda kullum nake faɗa ɗariƙun waliyai ilimi da aiki ya gina sa ilimi da aiki ya gina ɗariƙun wani duka ba wani ɗariƙar da za ka samu jagorori a ɗariƙar ko masu wurin ɗariƙar zama jahilai ne babu. Saboda ba inda za a yi jahili ya iya zamantowa jagora a addini ko kuma ya zamanto ma ya fahimci me zai yi a addini. Allah subhanahu wa bai bar mutane su zauna kawai ba. To shau ya yi nasiha sosai akan abin da ya shafi shani ilimi sannan kuma mun faɗaɗa wajen kawo ayoyi da hadisai wanda suke mana bayani akan falalar ilimi da neman shi baitin shi yake cewa fal ilmu umri fal ilmu umri hu imamul amali kama ata an taha khairur rusul ce fal ilmu kaga ilimi da kake ji kake gani umri na rantse da sarkin da rayuwa ta take hannun shi inji shehu yace hu imamul amali ilimi shine jagoran kowane irin aiki kowane irin aiki za ka yi in dai sunan wannan aikin addini to ilimi ne ke gaban wannan aikin kowane irin aiki ne kama a ta kamar yadda dai wannan bayanin ya zo in ji shehu an ɗaha daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ɗaha khairu rusuli mafificin manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani akan cewa duk abin da zaka sa a gaba na addini to ilimi shine abin da yake gaban komai sai ka fara gabatar da ilimi kafin ka gabatar da wani abu thawabul ilmi wal ulama'i wa fadluhum falala ladar neman ilimi da kuma ladan su malamai masu tsayawa su koyar da ilimin wa fadluhum da kuma falalan malamai da suke tsayawa wajen koyar da ilimi qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yake shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi suratu ali imran Allah mai girma da daukaka yake shahida Allah Allah ya tabbatar ya shaida Allah da kansa ya tabbatar ya shaida annahu cewa yadda sha'anin da lamarin yake la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi Allah da kansa ya tabbatar da cewa bai a babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi wal mala'ikatu sannan mala'iku su ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa ulul ilmi sannan sai ma'abuta ilmi ma'abuta ilmi su ma sun tabbatar sun shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wannan aya tana cikin suratu Ali Imran قال الحافظ أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف التوني الدمياطي ما لم يمهد حديث جابورا الديني wanda ke ɗaukakar addini sharafuddini ɗaukaka ne shi ga addini saboda ya tsayi tsayuwar ne daga wajen koyar da addini mai suna Abdulmumin dan Khalaf wanda ake cewa Imam Dumyadi ya faɗa a cikin littafin sa mai suna Al-Matjarur Rabi'u fi sawabi amali salih ga abin da yake cewa bada bi nafsihi ash-sharifati Allah da zai tabbatar da da cewa ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai ya fara da kanshi Allah sai fara da kanshi cewa ya tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi. Wasanna bil mala'ikati sai kuma ya biyunta da mala'iku. Allah bayan ya ce babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi sannan sai ya biyunta ya ce to mala'iku ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah. Wasallasa bi ulil ilmi sai Allah ya hukunta da ma'abuta ilmi. Ma'ana ma'abuta ilimi Allah ya kawo su a kawo na uku cikin waɗanda suka shaida da cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah. Malam ya ce wa la ka bi zalika fadlan wa sharafan kai wannan ya ishe ka falala ya ishe ka ɗaukaka a ce Allah da kansa ya tabbatar da abu sannan ya zo ya ziyunta da mala'ikunsa sannan ya ukunta da ma'abuta ilimi kai wannan ya ishe ka ya tabbatar maka da falalar ilimi da ɗaukakar shi. Wa ƙala ta'ala, Allah mai gima da ɗaukaka da ya ce, Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilma. A'a, bal a'a huwa ayatun wannan ayoyi ne shi alƙur'ani nan ayoyi ne bayyinatun bayyananu fi sudurin lazina utul ilma cikin kirazan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da ilmi. wannan ya shirye da kai akan wani abu ya shirye da kai akan falala da ɗaukaka kama abuta ilimi ta inda Allah subhanahu wata'ala yake tabbatar da cewa ayoyinsa ko ko kirazan ma'abuta ilimi su ne taskar da ya taskance ayoyinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce a kirjin ke taskance mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya isa girma da daraja saboda ka duka wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta da ilimi gaskiyar magana Allah ya azurta shi da babban rabon da har in ya kalla akwai wani wanda Allah ya baiwa wani abin da ya fi nashi to ya kaskantar da abin da yake madaukaki ya ɗaukaka abin da yake kaskantacce Allah subhanahu wataala bai baiwa wani abu wani abu kyautar da ta kusa ilimi ballantana ta kai ta ballantana ta fita ka koma alqur'ani zaka ji babu inda Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ƙara neman wani abu ya nemi wani abu Allah ya mai umarni da kansa ya ce ƙara neman daɗin wani abu, ka ƙara neman daɗin wani abu mu ƙara maka sai ilimi. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah nake gaya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya Muhammadu ka ce Allah ka azurta ni da ilimi. Dan ne don ibada in ta zama to babu ilimi da ita da babu duk ba su da bambanci. ba su da bambanci da ita da ba a yi ba duk ba su da bambanci saboda mene saboda mene saboda Allah subhanahu wataala ce ta'rifuni qabla an ta'budu qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni aw kama qala mimma hadha ma'nahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisul qudsi cewa Allah da kansa ya ce ku sanni kafin ku bauta mini sannan sai ce to wai in ba ku sani ba ta yaya za ku yi ku bauta mini ashe bautar Allah subhanahu wataala wajibi ce amma kuma karkashin ilimi ilimi shine jagoran kowane irin aiki wannan aya tana cikin suratul ankabut wa qala ta'ala Allah mai girma da daukaka yace wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma ya'qiluha illa al alimun illa al alimun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tilkal amsalu waɗannan ka musalta musalci waɗannan misalan misalan na dirbuwa na nasu wanda suke sanya mu mutane Allah subhanahu wataala yake kaji yana yana kawo misalai misala a cikin alqur'ani masaluhum ka masalil ladzi da naran haka zaka ji yake inna Allah la yasahi ay yadriba masalan ma ba'ulatan fama fawqa Allah dai ta kawo yana buga misalai yana buga misalai a cikin alqur'ani yace to muna sanya ta ga mutane ne amma fa suwaye za su iya gane wannan misalan dalaka ma ya kilwa babu wanda za su iya gane musalsalin da muke bugawa a cikin alkur'ani illa alimuna sai ma'abuta ilimi ma'abuta sani ma'abuta ilimi ma'abuta sani su kada za su iya gane irin musalce musalcen da Allah yake bugawa a cikin alkur'ani subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa cikin hakin ilimi da ma'abuta ilimi yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u kawai ka ji ka sani kawai masu jin tsoron Allah daga cikin bayinsa al'ulama'u su ne malamai. Babu waɗanda ke jin tsoron Allah cikin bayin Allah in ba malamai ba. Malamai su kaɗai ne waɗanda suke jin tsoron Allah don sai ka san Allah sannan za ka tsorace shi. Sanin Allah ke sanya ka tsorace shi. Suraka Allah da kansa ya ce babu masu jin tsoronsa a cikin bayinsa sai dai ko malamai. Wannan aya tana cikin suratu Fatir. وقال تعالى الذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى ينا أوكك ينا أوكك وأن سكي إيماني دك تجنكو لكما وأن دا يبي وإلمي والذين أوتوا العلم دا وأن يبي وإلمي ينا أوكك مسلمين درجات درجوتي الله سبحانه وتعالى لا تبتر منا شيء درجوج معبوتا إلمي فيدي دي دنا وأن بصد الشيبة saboda haka so ya ce fal'ilmu hu fal'ilmu umri hu imamul amali fal'ilmu amri fal'ilmu amri hu imamul amali ilimi cikin ranar sai da sarkin da rayuwa na yake hannunsa shine jagoran aiki kama a ta hanta khairu rusuli Allah dai bai ban mu anan ba ya ci gaba da gaya mana cewa qala ta'ala Allah ne girma da ɗaukaka yace hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna shin waɗanda suka yi sani suke da ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su sani ba ba su da ilimi daidai inna ma yatazakkar ulul albab sai dai ma'abuta ma'abuta ƙwayar hankali su kadai suke iya tuna waɗannan bayanai da muke yi ma'abuta ƙwayar tunani su kadai suke iya tuna waɗannan bayanai da muke yi wannan aya tana cikin suratul zumar waɗannan wasu daga ciki kenan da ayoyi da muka ɗan tsakuro bisa abin da ya shafi falala da darajar ilimi da ma'abuta ilimin. Wakan rajar tsabarani bi isnadihi an Abdullahi bin Amrin radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qalilul ilmi khairun min kasiril ibadati وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء بالمرء جهلا إذا أوجب برأيه wannan ɓangaren hadisai kenan da za mu ɗan tattaɓa a kan abin da ya shafi falalar ilimi da ma'abuta ilimin. Imam Tabarani ya fitar da isnadinsa ta kan Abdullahi ɗan Amru yarda Allah ta tabbata a gare su. Ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ma'aiki mai tsira Allah da miji ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙalilul ilimi kaga ƙanƙanin ilimi ilimi komi ƙanƙancinsa komi ƙarancin shi khairun ya fi min kasirin ibadata daga ibada mai yawa ya fi daga ashe mutum ya tsayi wajen yin ibada mai yawa wa kafa bil mar'i fiqhan ka ya ishi mutum a ce malami ne masanin fiqhu shi malamin fiqh ya ishi mutum fiqhu ma'ana ya ishi mutum ganewa idza abada Allah har in ya tsaya wajen bauta mawa Allah subhanahu wataala ashe babu abin da yake ganewa da fahimta sama da bautar Allah subhanahu wataala wa kafa bil mar'i jahalan ya ishi mutum jahilci a ce wannan jahili ne idza ujira bi ra'ayi idan aka bashi mama aka mamakantar da shi da ra'ayin shi mutum ya zama to yana mamakin ra'ayin shi shi da kanshi ya zama to yana mamakin kaifin hankalinsa da basirarsa da ganewarsa ya tsaya nan bai tsaya ya bi Allah ba to wannan jahilcinsa ya isa jahilci wanda ya zama to da wannan sifa wani zai fata bin al-yamani radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala fadl al-ilmi khairun min fadl al-ibadati wa khair wa khairu dinikum al-wara'u an samu ruwaya daga huzaifatul bin yamani yarda Allah ta tabbata gare shi lallai man yake lallai man zala tira da min Allah ta tabbata gare shi yace fadlul ilmi falalal ilmi khairun tafi min fadlil ibadati daga falalal ibada falalar ilmi da neman shi ya fi falalar da ke cikin ibada wanda ba ta farilla ba kullum maka fifita abu akan ibada to ka rika cire ibadar farilla don ita wannan wajibi ce dole ce saboda ka ka tsaya wajen fafutuka wajen neman ilimi ya fi ka tsaya wajen wasu ibadun da ba neman ilimi ba falalar ilimi ya fi haka wannan a manzala ce wa khairu dinikum mafifici abin da yake a cikin addinin ku alwara'u tsantseni ka zama to kai mutum ne mai tsantseni da yake nufi da tsantseni nisantar haram ko yaya take da nisantar ma abin da kake tunanin haram ne ko halal shi ake ce ma tsantseni ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه duk wanda ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas sai manzo Allah ce faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi annabi yake halas a fili take ni da kai da ku da su kowa ya san halas ya kusan ya kuma san me yake ce ma halas ba mutumin da zai rayu cikin al'umma musulmi ya san me ya ce bai san me ake kira halas ba saboda annabi yake halas a fili take wa innal harama bayyinun halal a haram ita ma a fili take babu mutumin da bai san haram a fili take ba halas a fili take haram a fili suke waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke a fili sai manzo Allah ce to amma fa tsakanin halas wa bainahuma umurun mushtabihatun sai dai a tsakanin halas da haram akwai wasu abubuwa masu rikici akwai wasu abubuwa masu rikici a tsakanin halas da haram manzo Allah ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba sa fahimta, ba sa ganewa, ba sa bambance waɗannan al'amura masu rikicin shin halas ne ko haram. To sai manzo Allah ce fa man ittaqa shubuhati to duk abin da yake baka san halaccin sa ba baka san haramcin shi ba sai ka kiyaye shi manzo Allah ce duk wanda ya kiyaye abubuwa masu rikici fa qad istabra li dinihi wa irdihi wannan ya kubuta daga addini ya kubuta da addinin sa da mutuncin sa addinin sa da mutuncin sa sun kubuta saboda haka har ƙarshe a bisa nan yake cewa wa man yattaqa shubuhati na na bi mu sai ƙarshen ƙarshen hadisin a takaice amma ya muhallin shahid anan kiyaye halal da haram wajibi ne a fili suke a sarari suke abin da yake shubuha abin da baka gane halaccin sa ba kuma ba gane haramcin sa har halaccin sa ba ba gane haramcin sa ba to wannan ne shi ma ka kiyaye ka bashi shi da ake ce man tsantsini abinda haramcin shi bai fito karara ba halaccin sa bai fito karara ba to ka kiyaye ka bar shi ake ce matsantsi ne manzo Allah ce to mafi fitin addinin ku shi ake kira shine tsantsi ne rawahu tabarani wal bazar bi isnad hasan imam tabarani da imam bazar suka rawaita hadisin da isnadi kyakkyawa wa kharaj al hafiz abu abu umar bin abd al bar في كتاب العلم بإسناده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تصديق والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام wa mana wa manaru subulil wa manaru subul ahlil jannati wa huwa al-aziz bil wahjati was-sahib fil ghurbati والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم فيجعل فيجعل فيجعلهم فيجعلهم في الخير قادة فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في قلتهم وبأجنحتها وبأجنحتها وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وهيتان البار وهيتان البار وهوامه وتباء البر وأنعامه لأن العلم حياة ال- حياة القلوب من الجهل ومصابيح الآ- ومصابيح ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات الأولى في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته ومدارسته تعدل تعدل القيامة به توصل الأرهام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام الأمل والأمل تابعه يلهمه السؤال يلهمه السعداء ويه- ويهرمه ويهرمه الأشقياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه ta'allabu ilma maza Allah ce ku nemi ilimi ku yi karatu ku nemi ilimi yace fa inna ta'allam fa inna ta'allumahu lillahi khashyatu neman ilimi don Allah to wanda shi yake gadar da tsoron Allah shine tsoron Allah sannan bayan nan wa talabahu ibadatun annabi yace kun ga neman ilimi da kuke gani to shi kanshi ibada ce mai zaman kanta don haka ku nemi ilimi wa muzakaratahu tasbihun ku zauna ku tattauna da ɗan ɗan uwan karatunka a cikin matsala ta ilimi kaman ka zauna kana tasbihi ne subhanallahi subhanallahi subhanallahi wal ba'sa anhu jihadu bincike ka je kana binciken wata mas'ala a cikin ilimi ka hore dare ka hana kanka bacci kana binciken littattafan tafsiri don gano wata mas'ala ko kana binciken littattafan hadisi don gano wata mas'ala ko kana binciken littattafan fiqh don gano wata mas'ala jihadun wannan jihadi ne fi sabilillahi kaman jihadi ne saboda ɗaukaka ɗauk kalmar Allah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun koyar da ilimi ka bude makaranta kana koyar da ilimi ga waɗanda ba su da ilimin sadaqatun wannan sadaka ne ladan sadaka Allah zai rika rubuta maka wa bazlahu li ahlihi ka kuma ba da ilimi ga waɗanda suka tantance shi qurbatu kusaci ne zuwa ga Allah لأنه معالم الحلال والحرام دان ilimi shine kudin da ake hawo hawa a hango wancan halal ne wancan haram ne takan doron ilimi ake hawa a gane wancan abun halal ne wancan abun haram ne da ilimi ake wannan am annabi ya ce wa manaru subul ahlil jannati shine hasumiyar hanyar ‘yan aljanna, wato ilimi shi ne zai zame maka alama ko ko hasumiyar da za ka riga hangowa don bi har zuwa shiga gidan aljanna. Wa huwa al'anisu fil wahshati a lokacin da ka shiga kewa to ilimi shi ne mai ɗebe maka kewa shi ne mai ɗebe kewa a lokacin da ka shiga kewa. Wasa'ibu fil gurbati a lokacin da kai tafiya baka gida a halin tafiya to ilimi shine abokinka wanda zai rika taimakonka yana nobora ka akan hanya ta daidai a halin tafiya lokacin da ka bar gida wal muhaddis fil khalwati idan ka kebe kai kadai ba kowa a daki to ilimi shine wanda zai zo ya tsaya ka hira ilimi shine abokin hiranka a lokacin da ka kebe kai kadai a daki babu kowa shine mai taya ka hira shine ma'anan wal muhaddis fil khalwati wa dalilu ala sarra'i wa darra'i ilimi shine jagora shine dalilin ka wanda zai maka jagoranci a lokacin da ka shiga ah, saukin rayuwa wadda rayu ko ka shiga tsanani da cuta lokacin da ka fada wata musiba da bala'i to ilimi shine jagoran da zai jagorance ka wajen fita daga cikin kunci da bala'i ilimi wasilahu alal adai ilimi shine makamin da za ka rike ka gagari makiya babu abin da za ka rike ya zama to makiya sun rasa yadda za su yi da kai ke ilimi in ka rike shi ko hujja za ka ba maka sai dai a fita wajen musulunci a gafa maka hujja yau wanda mutum zai gafa maka hujja ne ka tsaya kan ilimi ka iya ka karanta ka iya ka gane kuma ka tsaya kan abinda sai dai mutum ya fita wajen musulunci ya gafa maka hujja yau kafin ya gafa maka hujja sai ya bar musulunci wannan kuma matsalar ce don haka a yi karatu a yi karatu shi ne takobin makamin da in ka rike ka gagar makiya ilimi kenan wasainu inda akhillai shi ne ado a wajen abokai abokai aminai aminai in dai karka ilimi to aminai kana da ka samu ado a wajen aminanka yarfa Allahu bihi akawaman Allah yana daga wasu mutane da ilimi fa yaj'aluhum fil khair qadatan sai mai da su sune jagorori cikin aikin alkhairi wa ayyin matan ya mai da su sune shugabanni tuqtasu afaruhum wanda ake bin gurabansu ilimi wa yuqtada bi alihim kuma da koyi da ayyukansu wa yuntaha ila ra'ayihim kuma a rika duk ra'ayi abin da suka faɗa a cikin ne shi za a yi da ilimi ake wannan ma buta ilimi targabul mala'ikatu fi qullatihim mala'ikun Allah suna kwadayin su yi su yi abinan saka da ma'abuta ilimi mala'iku so suke su zamanto aminin ka in ka zamanto ma abucin ilimi wa bi adna hakka tamtahu ko baka ji ba ko baka gani ba mala'iku za ta rika sa fuffuken ta tana shafan jikinka don neman albarkar kan ka zama ma abu cikin ilimi mala za su shafa haka kawai ne suna neman albarkar ka ne a matsayin ka na ma abokin ilimi don ne don ka samu gadon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yastaghfiru lahum kullu ratabin wa yabisin ma abokin ilimi duk abin da ka sani musasha danye duk ciyawar da ka sani danya da bishiyar da ka sani danya tana nema mai gafara hidin ga cewa Allah ka dukan wani Allah ka mai gafara wa ya bisu da duk ciyawar da ka sani busasshiya tana neman gafara kama abutan ilimi wa hidanul bahari wa hawamuhu kifaye da suke cikin ruwa kifaye da suke cikin ruwa suna neman gafara suna neman ma ma'abucin ilimi gafara a wajen Allah ba iya kifayen ba da duk wani kwaro da ka sani a cikin ruwa yana nema ma ma'abucin ilimi gafara a wajen Allah wa sibaqul barri wa an'amuhu ma'abucin ilimi dabbobi dabbobin dawa dabbobin dawa da ka sani za duk dabbobi da ka sani tana rayuwa a dawa tana nema ma abocin ilimi gafara haka nan dabbobin da suke rayuwa a gida suna nema ma abocin ilimi gafara dace malaki li annal ilma hayatul qulubi min al jahali saboda ilimi shine rayuwar zukata daga barin jahilci duk wanda ya samu ilimi to zuciyar shi ta gyaru ta rayu wa masabihul absari ilimi shine fitulu da suke haskaka basira fitalar da suke haskaka basira min zulami daga shiga duhu yablugu al-abd bil ilmi manazil al-akhyar bawa yana kaiwa matsayin bayin Allah zababbu ta dalilin ilmi wa darajatul ula da darajoji madaukaka cikin duniya wal akhirati a duniya da lahira don haka ilimi babu abin da yake yi a tafakkur fihi tafakkuri tunani ka zauna kana tunanin matsala kana ganin ya zaka ka fitar da ita bisa nasosi na alqur'ani da hadisi kana tunani kana tunani ya adilu siyama daidai yake da ladan yin azumi ka zauna kana tunani ya zaka fitar da matsala kaza a ilmance daidai yake da ladan yin azumi wa mada wa mudarasatuhu ta'dilu siyama ka zauna kana darasin littafanka da ilimi daidai yake da tsayawa a daddar kana sallar nafila bihi tusalul arhamu da ilimi yake sadar da zumunta duk mutumin da kaga ya zama to ma'abocin ilimi ne ko kuma mai da'awar ilimi amma da shi da ma'abota zumuncin shi a sai abin da dai hali yayi to kar ma ka jingina mai abin da ya shafi sha'anin ilimi bai ma san inda ilimi ya sha gaba ba ilimi yana nuna maka muhimmancin da ke cikin sadar zumunta ne Allah ya dakatar da mu am wa bihi yu'rafu al-halal min al-haram da ilimi ake gane bambancin halal da haram wa huwa imamul amali kai ilimi shine dai jagoran aiki kamar yadda shi ya faɗa a baya ilimi shi yake shi ke gaba aiki na bin shi a baya wal amalu tabi'uhu aiki yana bin bayan ilimi ne annabi yace yulhamuhu su'ada'u ana kinsa ilimi a kira san ma'abota arzikin lahira ne duk wanda kaga Allah ya kimsa mai ilimi sannan ya ba shi daman yin aiki da shi ka tabbatar mai arziki ne ranar lahira wa yuhramuhu al ashqiya'u maqiyatan lahira da ba su da komai a wajen Allah in ji annabi fa yau wadan kawai yace na zabe yawwa in ji annabi ce matsiyatan lahira wanda ba su da komai to su ne za ka su da kike ko baki ba su sani ba yawa ku to waɗannan su ne matsiyata ƴan wuta an ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu tabewa annabi ne ya faɗa أم وخرج الحافظ أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين بإسناده عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة بداد العلماء ودم الشهداء زاد غير أبي نعيم فيرجه بدار العلماء على دم الشهداء آه وقد روي هذا عن الحسن البصري من قوله وهو أشبه النبي صلى الله عليه وسلم يجي يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء رانا تاجع القيامة za a zo a auna ƙima ƙima na tawadar tawadar malamai wanda suka rika rubuce rubuce ne shi dala ba gashi yanzu nan na na dirka nawa na kare na karar suke zato daga fara karatun nan zuwa yau sai ya kare gaba ɗaya sannan nake yadda shi ba za su kirgo ba to ranar alkiyama za a gwada wannan nauyi wannan wannan tawadan wannan iknin za a auna shi wada mushuhada'i da jini shahidai wanda suka mutu a fagen fama da shi za a auna shi wajen abu ni'am yace kai idan aka auna tawadar malami da jinin shahidai a yayi menene zai faru sayar da wulidan ulama ya alada mai shuhada'i tawadar malamai kimanta da martabarta sai ta fi jinin shahidai ranar tashi alkiyama زاد غير أبي نعيم وقد روي هذا عن الحسن البصري من قوله وهو أشبه أرويت أن مكان كما لك حسن البصري شين إمام حسن الماجر الماجر إمام علي بن أبي طالب yana daga cikin tabi'ai almajiri imamu ali ne to an rawaito wannan magana daga gare shi to haka in mun karanta wannan bangaren zamu ga hadisin maqtu'i ne in ya tsaya kan imamu hasan al-bisri in kuma ya kai kan annabi to marfu'i ne to ala kulli halin dai wannan na nuna mana kima da daraja da martabar malamai da ma'abuta ilimi Allah ya datar da mu a wannan hanya ta neman ilimi wakan raja ibn majah bi tariki ali ibn yazida عن القاتل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس قوله ولا خير في سائر الناس أي في باقي الناس بعد العالم والمتعلم a saurara a ci wannan ita ma maganar annabi ne dan ka a ce an yi zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin abin da ibn majah ya ruwaito daga ta ta hanyar aliyu dan yazida dan alqas daga alqasim daga abu umama talba'ili sahabin annabi radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yake alaikum bi hadha ilmi ku riki wannan ilimin kabla an yi kuma kafin a dauke a bar jahilai suna yawo da tsumma aka da sunan malamai ku yi karatu kafin a ɗauke ilimi a bar da ƙiƙe suna yawo da abin tasan koko a kai da sunan malamai. Dama annabi ya gaya mana wannan. Ya ce ƙarshen alkiyama in ta zo za a ɗauke ilimi. Sai zamanto mutane su riki shugabanni jahilai. Su tambaye su su ɓata su ɓatar da su. Jama'a in ba tashin ƙarshen tashin alkiyama ba yanda wanda yanda ta yaya wanda ya kasa kare addini shi ya kasa tabbatar da cewa shi musulmi ne har ya zama jagora a cikin al'umma. ta alamu ta shi alkiyama ne wanda ba zai iya ba zai iya tabbatar mana cewa shi musulmi bane wallahi ba zai iya ba wanda zai dubi musulmi ya ce mai baya wani abu na ibada sallah ko azumi sauran su na faɗa na mai takaki ne in kuma yana da hujjar da zai kare kanshi ya kare kanshi ya nuna mana cewa shi musulmi to a'a ba ma mana ne yau wannan jagora ne a cikin al'umma da ba ta damu da addini ba wallahi sai al'umma da ba ta damu da addini bane wannan zai zame mata jagora Allah ya kiyaye mu tabewa annabi yace ku nemi ilimi kafin a dauke ilimi wa qabruhu wa qabduhu an yurfa annabi yace dauke ilimi za a yi ta dauke shago jagororin ilimi ne za a yi ta dauke jagororin ilimi sai kaga al'umma sun rike shugabanni jahilai sai fayas aluhum fayas aluhum fayas aluhum sai su tabbata musu tambaya sai su ba da fatawa annabi yace sai su bata su ɓata. Annabi ya faɗi magana ta zama ba haka ba, wallahi inda ya faɗi magana to ka jira lokaci, da idan ka zaka ga abin da ke annabi ya faɗa. Allah ya kiyaye mu tabewa. bayan nan da annabi ya faɗa haka wa jama'a baina asbu aidi al-wusta wallati tadil ibham hakaza sai annabi ya dauki ya hada hannayensa guda biyu wannan na tsakiya da kuma wannan da suke bin babban dan yatsa sai ya haka annabi sai ya haka haka za yi haka kana sai ce al-alimu wal muta'allimu kun ga malami da mai neman ilimi waɗannan su biyun nan a duniya sharikani fil khairi su ne suka yi tarayya cikin alkhairi su biyun nan kadai duk duniya fadda su in dai kai ba malami bane ba kuma mai neman ilimi bane ba ka zuwa inda ake karantar da ilimi to annabi yace mene wala khairu fi sa'ir nas ba alkhairi a rayuwarka gaba daya in ji annabi yace in dai kai ba malami bane sannan kai ba kada waɗanda kai kikini sai almajirai sannan ba a ganin ka a makaranta ba a ganin ka inda ake harkar ilimi to ka ji annabi yace ba alkhairi a rayuwarka alhamdulillah Allah ya hutar da mu daga wanda babu alkhairi daga gare shi wannan kenan kauluhu manzo Allah yake wala khaira fi sa'ir nas ba alkhairi a sauran mutane ai fi baqin nasi ba da alimi wal muta'allimi sauran mutane in dai ka cire malami ka cire dalibin ilimi to ba alkhairi kwata kwata a tare da su Allah ya kiyaye um wa an bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya a abdullahi bin mas'ud yace annabi mai tsira da ramin shi yace la hasada illa fil kisnataini babu ba a son kai guri kai guri bisa abin da Allah ya baiwa wani sai abubuwa guda biyu kawai abubuwa guda biyu ne in kaga Allah ya baiwa wani to kai burin su da me da me rajulun atahu atahu Allahu malan fa sallatahu ala halakatihi fil haqi kaga wani mutum Allah ya ba shi kuɗi masu yawa amma ba a fidda yake da kuɗin nan sai ciyarwa a hanyar alkhairi gina masallaci gina makaranta ciyar da marayu taimaka ma mata marasa miji irin tsofaffin mata na wanda za gan suna yawo a titi suna bara taimaka musu taimaka ma marayu dinka musu kayan makaranta sa su a makaranta da jiya kuɗin makaranta da ciyar da masu yunwa da irin wannan dai to wannan mutum in ka ga irin wannan to kai ta burin Allah ka bani kuɗi irin yanda wani yake yi kai kai wannan burin kai roƙi Allah ma yayi maka haka mutum na biyu wa rajulun sai mutumin da atahu Allah hikimata Allah ya bashi ilimi shine al hikimata anan fa huwa yaqdi biha yana hukunci da wannan ilimin da Allah ya bashi wa yu'allimuha kuma yana zama ya koyar da mutane wannan ilimin ya zamanto malami ne shi yana da ilimi sannan gashi kullun yana zama ya koyar da mutane kai burin ina ma dai da kai ne wannan mutumin dan me dan wannan Allah ya ba su alkhairori masu yawa don haka kai burin su wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wa na bi darda radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannati wa inna al-mala'ikata la tadawwa ajnihataha li talibi al-ilmi ridan bima yasna'u wa inna al-alima yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ardi حتى الهتان في الماء وفضل العالم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود وابن ماجه وابن هبان an kamar ga abin darda yarda Allah tabbata gare shi na ji manzon Allah kira Allah da nake tabbata gare shi na cewa man salaka dariqan duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana ta neman ilimi a cikin shi ka kama hanya kana ta zuwa makaranta ko ba ka ganewa kawai kana ta zuwa ko ba ka ganewa sahala Allah lahu dariqan ila aljannati Allah zai hore mai hanya har zuwa aljanna ha aljanna wa innal malaikata kaga malaiku duk girman su da kimar su din na wajen Allah halittun nan da Allah ya ce ba sa saba mai to la tadau ajini hataha li talibin ilmi tana shimfida fuka-fukanta ga ma'abutan ilimi ya taka ya bita kai ridan bima ya sanau saboda ni yarda da abin da yake aikatawa wa in al'alima kun ga malami ma'abutin ilimi mai zama ya koyar da al'umma yastakiru lahu man fis samawati wa man fil ardi waɗanda halittun da ke cikin sama da na ƙasa suna nema mai suna nema mai gafara a wajen Allah halittun da ba sa sabo mala'iku ba sa saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna to suna nema mawa ma'abocin ilimi gafara a wajen Allah to kai kuma wani gari banza dan ka zage shi sai ne mala'iku ke nema mai gafara a wajen Allah kai kuma kana zo kana zage shi wa kai mawa kanka sauraka suna nema mai gafara wa man fil ardi kai ba su kadai ba halittun da ke nan kasa ma mala'ikun da na sama da na kasa suna nema ma ma'abucin ilimi gafara a wajen Allah hatta hita da filma'i kai har kifayen da ke cikin wasu na nema ma ma'abuta ilimi gafara wa fadlul wa fadlul alimi ala al-abidi falalar malami akan mai ibada jama'a ku ka- ku rika gane kalmar in aka ce mai ibada mai ibada a cikin ah, abin nan ba ana nufin mutumin da abin da zai iya yi kawai kawai abin da zai iya yi a addini sallah biyar kila sai shafayi da wuturi in yana yi kawai abin da zai iya yi azumin nafila ai azumin farilla kawai waɗannan su zai iya yi sauran lokaci na zama ya zage mutane ne ba wannan ake magana ban haka ce al'adi ana nufin wanda gaba ɗaya rayuwar shi cikin ibada yake shine azumin nafila shine azumin ta- ah, taɗawuyi shine sallar dare shine ah, ah, istighfari da sauransu zai ma da lokacin da zai je zauna a majalisa ballan sana a zagi wani da shi to wannan shi ake ce ma mai ibada dan an gane to falalar malami akan shi wannan din irin wannan din ba wancan ba wannan ma kyale shi kawai annabi ya ce wajen zaman su ma tur da wajen zaman haka annabi ya faɗa ya ce wajen da aka zauna ba ambaci Allah ba ku zauna kawai ku shiru ku zauna a majalisa ku shiru kai ke shiru wancan shiru wancan shiru wancan shiru wancan ya shiru ku tashi annabi ya ce wannan zaman siya zan yi ku tur da asara ranar tashi a kiyama ba ku ba ku ce komai ba fa to da Allah idan kuma ina kuma da da kuka zauna da kuka zauna kuma mutane kuka zaga a wajen to saboda haka ina nufin wancan nake nufi to falalar irin wannan mutum mai ibada da falalar a'a malami kaman falalar wata ɗan daren goma sha hudu har can wata ɗan daren goma sha hudu akan sauran taurari tsakanin mai neman ilimi da wancan mai ibada. Kai, Allah ya Allah ya daɗa ya sare mana wannan hanya ta neman ilimi. A wa illal ulama sai annabi ya ce ka ga malamai wai me yasa suka samu wannan darajar da sai ce dalili wa innal ulama saboda su malamai warasatul anbiya ai magada annabawa ne ai magada annabawa ne wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama su ko annabawa ba su gadar da dinare da dirhami ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai gadar da kuɗi ba bai gadar da komai ba bai suka gadar Ah, wa- eh, ah, innama warrasu al-ilma sun gadar da ilimi ne annabawa ilimi suka gadar faman akaza duk wanda ya riko da ilimi fakat akaza bi hazzin wahirin ya yi riko da rabo mai girma ya yi riko da rabo mai girma rawahu abu dauda wa ibn majah wa ibn hibbana abu dauda da ibn majah da ibn hibbana su suka rawaito wannan hadisi وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه إيه آه الله قال نزيكم نزيكم إن شاء الله وخرج الطبراني بإسناده آه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة رجلان آه إمام الطبراني أكتب بإسناد الشتكى عبد الله بن عباس يرجع الله تثبت عليه manzon Allah sai rana ni Allah tabbata gare shi yace ulama wa hadhihi ummati rajulani malaman wannan al'umma mutum biyu ne rajulun atahu Allah ilman fa bazalahu lin-nas mutumin da Allah ya bashi ilimi sai yake ta bayar da shi ga mutane walam ya'khudh alayhi tama'an bai riski kwadayi akan wannan ilimin nasa ba ba ya kwadayi komai wajen kowa wa samana eh, walam yastari bihi samana bai kuma nemi kuɗi da shi ba to kila anan wani ta to kuɗin makaranta bai halatta ba kenan ce jawabi na zuwa a ƙasa na samana fa zalika tastakbir lahu hitanul bahri wannan ma a kifayen da ke cikin kogi suna nema mai gafara hisanul bahari wa dawabul barri dabbobin da ke kasa suna nema mai gafara wa tsairu fi dawi samai ainihin eh, tsuntsaye da suke sararin sama su ma suna nema mai gafara sai cikon da biyu wa rajulun atahu Allahu ilman sai mutumin da kuma Allah ya bashi ilimi fa bakhila bihi an ibadillahi yayin mutane rowan ilimin da Allah ya bashi wa ka zai alaihi sama yarka yarka kwadayi yarka kwadayi da wannan ilimin da Allah ya bashi wata rabihi samanan kalilan ya rika neman kuɗi da ilimin da Allah ya bashi fa zalika yulzamu yawm al-qiyamah bi lizamin min nari wannan za a yi mai ragama da ragamar wuta ranar tashin al-qiyama wa yunadi munadin wani mai kira zai yi kira hadha alladhi ataahu Allahu ilman wannan shine wanda Allah ya bashi ilimi fa bakila bihi ya rowa da shi an ibadullahi gabanin bayan Allah wa akaza alaihi tama'an ya rika neman ya rika kwadayi da ilimin nashi wata rabi saman samanan qalilan ya rika neman kudi ba yi gidan wani rabu wani ba shi gidan wani rabu wani wa kazalika hatta yufraga al hisabu haka za a yi har a gama hisabi to anan sai nace to wannan na nufin babu halaskin koyarwa a karɓi ladan koyarwa ka nace to ga bayani kamar yadda Jalaluddin Suyuti ya faɗa a ilhazu hal yajuzu aka a hal ya hal yajuzu akhadhul ajri al al ta'allimi ala ta'alimi ya halatta karban lada bisa koyarwa qala jalaluddin abdurrahman as-suyudi fi alfiyati fi ilm al-asr jalaluddin as-suyudi ya fada cikin alfiyati ta ilm al-musnad wal hadith ga abin da yake cewa wa akhidhu ajr al-hadith yaqdahu jama'atun wa akharuna samahu na'am wa akhi faraka da mujama wa akharuna tawazu liman shukil an kasbihi fa khatira hadha wa qabil jalaluddin as-suyudi ya ce وآخذ من كربان لادا وآخذ أجر الحديث من كربان لادا وجن كوير دي إلي من حديث أفار غانا ونن بيانا أغار ونن بيانا من كربان لادا وجن كوير دي إلي من حديث يقضه جماعة وثم لمن sun soke shi a cikin ilimin hadisi wa akaruna samahu wasu malaman sun ce ba komai ya iya karban lada wajen koyar da ilimin hadisi قال أنت وأنا وآخرون جوزوا لمن شجل عن كبده فكثير هذا وقبل وثم لما تنجي آآ يا هلتا أما جوان دا أكا شغل تدشي أكا حانا شزوا نيمان أدنش أكا زمن تو كوير وان يا حانا شزوا نيمان أدنش ما شو شو سيجي فكثير هذا تو أنزاب وانا مغانا تكرشي وقبل كما أنكر ديتا سو أنا أجمي مكشي إلي من حديث ilimin hadisi ka zauna ka ce za ka rika koyar da mutane hadisi ana biyan ka wannan shine abin da malaman suka yi sabani akai suka rabu gida uku malaman da suka yi sabani akai suka rabu gida uku waɗanda suka yi suka akai akwai Imam Ahmad dan Hanbali wa da Ishaq dan Rahawayhi da Abu Hatim Razi waɗannan an tambaye su cewa ya halatta malami ya zauna yana koyar da hadisi ana biyan sa suka ce kar bai halatta ba in ma yi haka kar a sake kafan hadisi daga gare shi in ji waɗannan malaman imamu ahmad dan hanbali ishaq bin rahawayhi da abu hatim razi wannan shine maganar su magana na biyu abu nu'aym al-fadl bin dikin da ali bin abdul aziz al-bakawi su kuma sun halatta cewa eh ya halatta ya zauna ya rika koyar da hadisi ana biyan shi lalla kun ji abin da nake ta hadisi nake magana akai ko hadisi nake ta ana mai mai hadisi hadisi don me don kar ku dauka alqur'ani ka zauna ka koyar da alqur'ani a biya ka wannan halar ne duk malaman sun tafi akan haka lalla an fahimci wannan maganan hadisi ne sai wannan sabani um sannan wasu malaman sun ce halas ne idan an hana mushi zuwa neman abinci shi wannan shine abin da malamai suka tafi akai saboda haka halas ne malami ya zauna ya koyar da yara alqur'ani a jiya shi wannan halas ne duk malamai sun tafi akan haka wannan kenan saboda haka akwai ma hadisi akan wannan wanda ban shagaltu da kawo shi ba za mu saka ita anan da Allah muna kan neman afwan sallar isha tana da tsawon lokaci sannan kuma mun yi magana da baban nan na gidan su awwalu ya yi mana maganar cewa lokacin da muka ɗauka za mu rika gama karatu shi ne lokacin da za mu rika yi sallar isha rana dai muke yin karatu a masallacin nan ran juma'a kadai kuma yanzu muka gama bayani akan sai da ilimi ne ake yin ibada don Allah muna neman wannan musama assalamu alaikum fatiha salatu fatiha